أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam littafin da ke bayani akan haƙoƙi da darajojin sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ma al'umma ta sani na haƙƙin manzon Allah kuma ta kare ta kiyaye na haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kuma watan abinda a hakikanin darajoji da martabobi na sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda shine mazmunin abinda littafin ashifa yake karantarwa wanda bamu da aiki dare da rana illa mu gane wannan littafin domin mu ƙara sanin manzon Allah mu ƙara kaddara manzon Allah mu ƙara girman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda shi littafin ashifa kamar mudawwana ma ce tasirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai da mudawwana take a fikihin ko a mazhabin Imam Malik ce mudawwana ta Imam Malik to haka asira littattafan sira ashifa kamar matsayin mudawwana ce ta sira ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam muna cikin ɗabi'u da halaye na sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda an yi bayani mataki uku cewa na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi sallallahu alaihi ya halicce shi akan wannan dabi'u sannan nabi ya samu tarbiyya daga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake cewa addabani rabbi fa sana tadi ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya tarbiyyantar da ni kuma ya kyautata tarbiyyata sannan na uku ya ƙara samun tarbiyya ta wahayi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da yin haƙuri fasbir kama sabruka illa billah fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusuli khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin da sauransu kaga dani uku kenan mataki uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mataki uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu abin da ya samu na waɗannan makarimul akhlaqi waɗanda babu wata halitta da ta tarar da wannan ɗabi'u ko annabawa ko mursalai ko waɗanda ba su ba babu waɗanda suka tarar da waɗannan halaye na girma da darajoji kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda mun yi wannan a muqaddimar shi shigowa a ciki don haka yanzu an ƙara bayani akan kyauta bayani akan kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma imamu alqabi ya kada amanci ba yana yi bane babi babi don kowane babi sai an yi kure bincike a'a kure bincike bai yiwa a wannan fage a ce sai an gano adadi ko miƙidari ko gwargwadon nauyi ko girman kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam sai an gano wannan ba zai yi ba ko kadan a sai dai ayi akan misali don a gano a halitta Allah kaf babu kamar manzo Allah wajen kyauta a halitta Allah kaf babu kamar sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala sallam a wajen haƙuri da yafiya da rangwame da kau da kai babu irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai dai misalai ne za a baya don a gano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarce duk wata halitta a wannan sifofi da dabi'u na girma sallallahu ta'ala alaihi wasallam zaka yanzu a shiga sabon fasali shine shaja'a ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam
فصل وأما الشجاعة والنجدة
فصل ربوا إن شاء الله وأما الشجاعة أما بيان صدوكنتر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
والنجدة والنجدة دكارفن ري na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل فالشجاعة أبند الشجاعة إذا شجاعة فضيلة قوة الغضب شيني فضيلة درجة قوة كرف النفشي وانقيادها للأقل دكما جايوة للأقل هنكلي watan fadila ta kuwatul gadari sannan kuma da in kiyadu ha jawata lil aqli ga hankali hankali zai zai ja zai ja ragwamar watan wannan kuwar ta fushi
والنجدة ثقة النفس shi ko abin da ake cewa najida najida karfin rai ko taurin rai siqatun nafsi amintuwar rai illa istirsaliha ila al-maut nan ga sakin ta zuwa ga abin da yake halaka ce mutuwa ce mutuwa ce amma ba a damu ba za a kutsa cikin ta kama ana kutsa cikin wata nima kama ana kutsa cikin wani abu mai sauki to amintuwar rai a kutsa cikin abin da yake mai tsananin haɗari to shi ake ce ma ƙarfin rai ƙarfin rai ba ha ba a san abin mai haɗari bane an sani amma tare da haka an amintu zuciya ba ta rawa ba ta waige ba ta komawa ba a shi ne indistar saliha nan ga suke nan nata
حيث يهمل فعلها دون خوف haisu yuhmadu fi'iluha duna khawfin haisu ta inda za a gode ma fi'iluha aikin nan nata duna khawfin ba tare da tsoro ba ba tare da tsoro ba wannan shi ake ce ma karfin rai kamar abin da shi radiyallahu anhu yake bayani akan sadaukanta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ina cewa tarahum ka annal mauta fihim hayatuhum wa aqdumuhum khairul wara bi tabassumi idza ma wadisun qad hami laysa qa'iman maqamaka shafrun fil jiyush al arab ci in kaga manzo Allah da sahabbai suna kutsa ma mutuwa kai ka ce mutuwa ce rayuwa kamar ba su kallon ta a matsayin mutuwa ita ce rayuwa idza ma wajisun qad hami laysa qa yace kuma wa aqdumuhum khairul wara bi tabassum kuma abin ban shawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba kuma bi tabassum yana murmushi yaltaqil katibata bassaman idza ashamal wujuhal liqaw to wannan shi ake ce manajida karfin rai
وكان صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل وكان صلى الله تعالى عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهما دنغني جسد وكنتا da ƙarfin rai ya zamo bil makani a wani fage allazi la yujhalu wanda ba a jahilta ba ba a jahilci matsayin sadaukanta annabi ba karara take saboda shawahidu dinta ba zai bari a ce sadaukantar ta boyu ba kowa dole tabbatar da wanda ya imani da wanda bai imani ba dole tabbatar da inda zai faɗi gaskiya ya faɗi misalin sadaukantar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to haka yace ba boye take ba قد هدر المواقف الصعبة وقد قد حضر المواقف الصعبه haƙiƙa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam ya halarci mawaƙif matsaya as-sa'aba waɗanda suke masu tsanani masu tsanani inda sadaukai ke shafawa suna dabawa suna gudu to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawazunsa dugadugansa suka kyam ko zamiya babu ko kaucewa babu ko komawa baya babu
وفر القماة والأبطال عنه alhali alkumatu sadaukai wal abdalu da sadaukai farra sun gudu anhu gabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba su iya jure tsananin yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam غير مرة gaira marratin wannan fa ya- ya faru ba su ɗaya ba sadaukai su gudu anhu su bashi imma dai waɗanda suke yakin tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun gudu ba su iya yakin ko kuma a'a cikin jama'ar shi ma waɗanda aka sani sadaukai ne amma sun gudu saboda ba su iya jure wannan tsananin amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya jure Mm.
وهو ثابت wanda alqur'ani yana bayani ko kan bayanin kissa hunainu yakin hunainu Mm.
وهو ثابت لا يبره وهو ثابت لا يبره الهالي مأيكي صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت ثابت ينا مكبتي لا يبره بي- بيبوشي بدك إنديكي ألوك جنة سدوكي وكي قدو
نعم ومقبل لا يدبر ولا يتظاهر ومقبل لا يدبر ولا تزهزه ومقبل مي- مي- مي- مي- مي sa kai ne mai- mai- mai- mai- mai tafiya ne mai kutsawa ne mai ja gaba ne duk mukbilu kenan la yudbiru wanda bai jawowa baya bai baya da baya wala tazahzahu kuma bai gushewa daga inda yake sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam وما شجاع إلا وقد أوصي له برة وما شجاع باب ونسدوكي إلا وقد أهسيت له فرع face husiyat an an sano ko an haddatu ko an kiyayo farratun watan arcewa duk da sadauki ya sadauki sai wata ran an ce yau yau kan an kai ƙarshen sadaukiwa ne babu wani sadauki face dole dole yau da gobe yau da gobe sai an ji wata rana an ji ya gudu shine arcewa وأوبز عنه جولته سواه wa hufiza sai an kiyayo jaulatun watan shawagi kamar abu goshi nan yayo nan abu goshi nan yayo nan eh سواه siwahu in ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba
حدثنا أبو علي الهياني حدثنا أبو علي الجياني يا شا gabata jayyani الهياني فيما كتب لي ima kataba li cikin abin da ya rubuta mani حدثنا القواضي قال حدثنا القاضي سراج سراج
حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا أبو زيد قال حدثنا أبو زيد الفقيه حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن يوسف الفربري نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري كنا حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن بشار حدثنا غندر قال حدثنا غندر حدثنا شعبة حدثنا قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق سمع البراء سمع البراء يا جبراء بن آذب وسأله رجل alhali lokacin wani mutum ya tambayi bara ibn azibin أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kaga wannan hadisi takan riwayar ma takan imam bukhari ce نعم takan imam bukhari ce wadda imam al-qadi ya ya kuru isnadin ta har takan imam bukhari hakan bara ibn azibin radiyallahu anhu wanda kuma imam muslim ya roce shi a cikin magazi nasa'i ya roce shi a cikin siyar shi kuma imam bukhari fil jihadi wuri biyu ma ya kawo wannan hadisi da zamu kawo hadisi ne wanda yake cikin sahih- sahih bukhari sahih muslim da nasa'i da sun roce shi أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم tambayar da wancan bawan Allah ya yi mubara ibn azim ya ce a farartum yawma hunainin an rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shin da gaske shin kun gudu ranar yakin hunainu kuka bar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر kale ce i lalle mun mun- mun gudu نعم wannan haka ne saboda alqur'ani ya riga ya bayani ba dama a noki eh kuma ko ba komi dai adilai ne ba su faɗi abin da ba a yi ba kuma alqur'ani ko sun faɗi ko ba su faɗi ba alqur'ani ya faɗi cewa sun gudu din eh istusidu la tuduna la ahadin wa rasulukum fi ikhrakum eh wannan yakin uhud ne uhud ne wannan kissa uhud ce ba yakin hunainu ba shi hunainu ma sa- sarraha shi akai iz ajabatkum kasratukum Mm. summa wallaitum mudbirin kaji karara ba wani magana malam wani ya ce ko tawili ne alqur'ani don haka yace afaratu yawm hunain ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a take karanta ayin
أفررت يوم
na'am ma rahubat summa wallaitum mudbirin na'am ala rasuli kaji sun mazalla sakinatu ala rasuli shi ne ya ce haka ne lallai mun gudu ranar yakin hunainu walakin na rasulallah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lam ya firra amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wallahi bai gudu ba ثم قال ثم قال sannan bara ibn azib yace لقد رأيته على بغلته البيضاء haƙiƙa na ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala baglatihi absa alfadaran nan tashi duddulu Mm.
البيضاء albaida a faran nan وأبو سفيان آخذ بلجامها abu sufyan abu sufyan ibn al-harith نعم eh watan dan uwan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam da baban shi da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa ɗaya uba ɗaya suke eh haris ibn abdul muttalib mhm shi shi da sarkin Makka.
a'a ba shi bane wannan ba wannan abu sufyan ba eh abu sufyan ibn al-harith yake Mm, wancan Ib- ibn harb yake
ونعم وأبو سفيان آخذ بلجامها eh ibnu ammin nabi sallallahu ta'ala dan ammin manzo Allah ne sallallahu ta'ala sallam Eh, a- a- sunansa mughira mughira wannan alkunyar sace abu sufyan wace haƙiƙa abu sufyan yana riƙe da ragwaman alfadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin kaga yana zano halin da ake ciki din ma bai manci ba Mm.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa أنا النبي الآخر yana tausawa cikin kafirai yana ni ne annabi ba ƙarya ni ne annabi ba ƙarya وبعد غيره ghayruhu wani bara'u ya ƙara أنا ابن عبد ana المطلب ibn abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib ba ƙarya ni ne dan abdul muttalib ba ƙarya نعم wanda ya ya- ya- ya- ya isa ko ya shirya to bismillah abinda wannan zance ke karantawa kenan da ma'aiki sallallahu ta'ala sallam anan nabiyyu la kadhib ni ne annabi ba ƙarya ni ne dan abdul muttalib annabi sallallahu ta'ala sallam yana alfahari da abdul muttalib kaga yana cewa abdul muttalib ma baban shi ne kaga ana ce ma kaka uba kenan ana ce ma kaka uba kenan ce annabi abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib bai ce ni ne jika abdul muttalib ba
قيل kila ka ce فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه صلى الله fama ru'iya yawmi idhin ahadun kana shadda minhu ba a ga wani sadauki ba komi karhin sa komi sadaukantarsa a shadda minhu wanda ya kai sadaukantar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam irin sadaukantar da manzo Allah ya nuna babu wani sadaukin da ya nuna irin ta aran nan
وقال غيره wa qala ghayruhu wa nin bukhari yace نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته riwayar da ba ta bukhari ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar riwaya muslim kenan nazala ya sauka an baglatihi daga alfadarar shi وذكر مسلم عن العباس وذكر مسلم إمام مسلم يا أنبتا دق عباس بن عبد المطلب قال فلما التقى المسلمون والكفار باكيتر هنا أبو مياتي فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين lokacin da musulmi suka haɗu da kafirai sai musulmin suka juya suka ba da baya
نعم
kamar da wallahi mudbirin kamar da alqur'ani ya faɗi
فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون المدبرين فنبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مسلم عن الأباس لوكت وتم مسلم إمام مسلم أسهي سيار ويتودك أباس سيدنا أباس عبد المطلب أن من منزع الله صلى الله تعالى وسلم قال يسي فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين نعم watan lokacin da musulmi suka yi arangama da kafirai sai musulmin suka juya mudbirin suna masu ba da baya
فنبك رسول الله صلى الله عليه faɗa fi وسلم rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarkulu baglatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu yana su kwanar da baglatahu alfadarassa نحو الكفار nahwal kuffari jahannan ta kafirai وأنا آخذ بلجامها wa ana akhidul abbas yace sayyidina abbas yace ina mai rike da lizamin nan nata أكفها إرادة a kuffuha saboda yadda manzo Allah yake gudu yana kutsa cikin kafirai yana gudu yana kutsa cikin kafirai sai da na zamo ina kame ta iradata an tusri'a ألا تسرع Allah tusri'a yace don gudun don gudun katta kayar da annabi sallallahu ta'ala alaihi saboda yadda annabi yake gudu da ita sai da na rika watan kame watan abin nan dinta ya lizaminta saboda ta rage sauri ta rage gudu iradata Allah tusri'a don katta don katta dursu ne ta fadi annabi na kanta sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa abu sufyan akhidhu bi rijal Allah tusri'a dan ta rage sauri na'am kuma Allah tusri'a dan ta rage sauri
wa abu sufyan akhidhu bi rikabihi wa abu sufyan abu sufyan afin yana mai rike
bi rikabihi birikabihi da da da da ragoman nan tata
summa nada sun manada sannan nada sai sai ya rike kira shi Abbas ya lal muslimina ya lal muslimina ya ku musulmi ya ku musulmi Na'am, al-hadith.
al hadisi ka karanci wannan hadisi
وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم wakila aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zamo إذا غضب idza gadiba idan yayi fushi ولا يغضب إلا لله dama can bayyin fushi sai an taba Allah نعم.
sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam annabi bai fushi sai an taba Allah لم يقل لغضبه شيء lam yaqul li ghadabihi shay'un shay'un wani abu bai sai yayi gaba da gaba da shi bali ghadabihi in manzo Allah ya fushi نعم.
ba abun da ya isa gaba da gaba da manzo Allah dama da an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau fushi din nan to kowa sai dai ya kauce ba abin da ya isa kuma ko menene watan yace yayi gaba da gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam watan shine kasa ko menene
وقال ابن عمر وقال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجي ما رأيت أشد ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تندنكي ban taɓa ganin wani ba a a wanda ya kai sadaukanta annabi sallallahu alaihi wasallam balle bi ban taɓa ganin wanda ya kai ƙarfin rai da taurin rai na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam balle bi shi ba wala ajwa da ban taɓa ganin wanda ya kai kyauta ta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam balle ya fi shi ba wala arda ban taɓa ganin wanda yanzu yanzu ya yadda kamar manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu yanzu an yadda da shi yanzu yanzu za a yi abu ya yadda sallallahu ta'ala alaihi wasallam وقال علي wannan hadisin imamu Dar- darimi hadisi ne ingantacce darimi a sanan dinsa ya rawaito wannan hadisi na abdullah ibn umar na ma ra'aytu ashja'a wala anjada wala ajwada wala arda min rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam وقال علي سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه يجي إنا كنا إذا حمي البعث إنا كنا إذا حمي البأس منزمو حقيقة مو منزمو إذا حمي البأس إن ياكي حمي كنا ويروى اشتد البعث kuma an riwaita ishtaddal basu in tsanani ya tsanani وأمر الحلق wahmarratil hadaku وح- وأمر الحلق
wahmarratil hadaku نعم al hadaku نعم watan watan idanu suka yi jajawur saboda tsanani saboda fushi hadaku kewayen nan na ido wannan kewayen na ido shi hadaku
اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqaina rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muke zuwa neman mafaka can muke zuwa mu nemi malaba da kariya ya da kasan wani abun tsoro ya koro karamin yaro karamin yaro ka san da abin ya koro shi wajen mahaifiya ta zai zo ya laɓe ya samu kariya to haka in yaƙi yayi yaƙi sayyidina ali ya ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muke zuwa neman mafaka a yakin fa yana wajen yakin amma wajen za mu zo mu laɓe muna neman kariya mai sadaukata da ta sayyidina ali wanda a yakin hunainu a yakin khaibara yakin khaibara an gwadi misali sayyidina ali ya gwadi misali na karamominsa da kuma ƙarfinsa da sadaukantarsa aka kwata aka kwata a ci a buɗe khaibara aka kasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka yi so ɗaya so biyu ba a- ba a ci garin ba sai ce la'udiyan rata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe gobe zan ba wani mutum tutan nan wanda ke son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke son shi to wannan kowa ya kwana da tsimayen a ce shi ne za a ba tutan nan sai na umaru ya ce da safe da aka taru muna sauraron manzo Allah ya ce wa na zo ka karfi tuta ya ce dage nake saboda manzo Allah ya hango ne ya ce bi bani tuta amma manzo Allah ya ce ina ibnu abi talib ina ta abu talib aka ce yana gida bai da lafiya ya ce aje a zo da shi aka je aka zo da sayyidina ali manzo Allah ya bashi take warkar da ciwon nashi take ya warkar da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan ya bashi tuta yace in ka sa kai ba juyowa haka manzo Allah ya ce sayyidina Ali to ai da yasa kai din bai jiyo ba su ka su mutanen Khaibar suka ga salon yakin ya canza ba irin na jiya da shekarun jiya bane dole suka gudu suka shige garin suka rufe sayyidina Ali ya kama kyauran garin ya girgide ya balle shi aka shiga garin kuma ya garkuwa da kyauran ya yi garkuwa da kyauran fatafar rasabi haka duk malaman sira suka ce yayi garkuwa da kyauran yana rike da kyauran ne yana garkuwa da shi yana yaki bai jefar da shi ba sai da aka ci gare sannan ya jefar da shi da ya jefar da shi maji karfi arba'in suka taru akan su babbaka kyauran to mai irin wannan sadaukanta shi ke cewa inna kunna idza hamiyal wa'isu a wata riwaya eh washtadda al-ba's wa ahmarrat al-hadath ittaqaina bi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muke zuwa mu nemi mafaka
وما يكون أحد أقرب إلى العدو وما يكون أحد أقرب إلى العدو منه باب وان دي كي كسانشن النبي صلى الله عليه وسلم دقا قواتن زوا غمكيا دو با دو وان دكا غينا مكي ممكيا تو النبي صلى الله عليه وسلم شي با وان دي كي مكي ما مكيا أبو كان غابا kamar annabi sallallahu ta'ala sallam duk cikinsa daukai gaba ke da
wa kana min ashaddi an-nas yawma idhin ba'atha wa kana annabi wa laqad sallallahu ra'aytuni yawma badrin wa nahnu naluzu bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam haƙiƙa na ganni bai ce na gan mu ba sai ce na ganni yawma badrin ku yawma badrin wa nahnu naluzu bin nabiy sallallahu ta'ala sallam yace wala qadra ajuni na ganni aka ce saboda ni saboda tsananin yaƙi ya sa shi kanshi ɗaya yake gani ma yaƙin ya sa kanshi ɗaya yake gani ya ci ra'aitu ne bai ci ra'aitu na ba yau ma badar ranar badar wa nahnu naluzu bin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna neman mafaka wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam
wa huwa aqrabuna ila al-alwi amma duk taron mu gabaki ɗaya manzo Allah ya yi mace ma abokan gaba ya fi matsewa ya fi matsewa abokan gaba ya fi kusa da abokan gaba wa kana min ashaddi an-nas yawma idhin ba'atha wa kana min ashaddin nas yawma idin ba'sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zamo mafi tsananin mutane tsananin yaki yawma idin a ran nan a yaƙin- a yakin badar din nan duk wani sadauki wanda yayi abin a zo a gani ya gwaji ya gwaji bajinta ya gwaji sadaukantaka to bai kai manzo Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa qila kana ash-shuja'u huwa alladhi yaqrubu minhu sallallahu alayhi wa aka ce sadauki shine wanda bai yi nisa da annabi ba shine sadauki an sallam an fahimci abin da yake ne idan al-adu li qurbihi minhu eh saboda tsannin matsayin manzo Allah da abokan gaba to sai sadaukai ke iya tsaya kusa da manzo Allah sallallahu a cikin fa musulmi sai sadaukai ke iya tsaya kusa da manzo Allah saboda tsananin matsayewar annabi sallallahu alaihi wasallam da abokan gaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam alayhi wa sallam